كنت سرا قبل الركوع وبعد الصورة في ثانية صبحه yace haka nan yin kunuti a sirrance kafin a yi rukoi da kuma bayan an karanta sura a raka ta biyu ta sallar asuba wa ya juzu ba'da rukoi ya halatta a karanta kunuti bayan rukoi bayan an yi rukoi an dago za a iya karanta a kunuti amma an fi so bayan an gama karanta sura gabanin ayi ruku'i a karanta kunuti kunuti shahararre shine wanda ya zo a lafazi Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhaira wa nusni alayka alkhaira kullahu nashkuruka wa la naghfiruka wa naqna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق wannan ita ce siffa ta alkunuti za ka iya karanta duk wani kunuti daga cikin kunutin da aka rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayan ka yi kunutin za ka iya shigo da wasu addoyinka amma ya kasance a surrance kuma ya kasance addoyin za ka yi su ne cikin harshen larabci yin wannan kunuti fadala ne daga cikin fadalolin sallah ya gabata daga baya cewa kunuti a sallan asuba tabbatacce ne a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama imam ahmad da imam dara kuturi da al-imam al-hakim a littafin shi al-arba'un da kuma littafin shi kitab al-kunus dukkan su sun rawaito abun imam anas abun sahabin manzo sallallahu alaihi anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة صبحه حتى فارق الدنيا manzo sallallahu alaihi wasallam bai daina yin kunuti ba a sallar asuba har ya rabu da duniya har ya bar duniya al-hafiz an-nawawi ya kawo babi na musamman a cikin littafin shi al-azkaru yace babu kunuti fi salati subhi a wannan babi yace wal kunutu fi salati subhi sunna sai ya ambaci wannan hadisi da muka karanta a ƙarshe kuma ya sahihanta wannan hadisi saboda haka da'awa ko maganganu na zamani na cewa yin kunuti a sallan asuba bid'a ce akan iya mayar da wannan magana ga mai fadanta saboda abin da ya tabbata manzo sallama yana yi har ya mutu baya kasancewa bid'a sabanin ta ne zai kasance bid'a din to shine yace والدعاء بعد التشهد الثاني da yin addu'a bayan tahiya ta biyu yin addu'a bayan tahiya ta biyu tahiya mu ambata daga baya tahiya ta farko da kuma tahiya ta biyu dukan su sunnoni ne daga cikin sunnonin sallah lafazin tahiya shahararre wanda imamu malik ya rawaito a cikin muwatta malik imamu shafi'i ya rawaito a littafin shi ar-risala al-hafiz al-imam al-hakim ya rawaito a cikin al-mustadrak imam dara kuduni ya rawaito shi a cikin sunan nashi ya zo da lafazi at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله wannan shine shahararren tahiyya wanda imam malik da waɗanda muka ambata suka rawaito tahiyoyi da yawa ne kowanne tahiya idan ka karanta sallarka ta karbo daga cikin tahiyoyi akwai tahiya ta abdullahi bin mas'ud wanda ashabu siha da makamancin su suka rawaito da lafazin at-tahiyatu lillah wat-tayyibatu was-salawat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن شيء تهيا عبد الله بن مسعود شيء ما ذاك إيه ينسى هكذا ذاك يندون تهيا ذاك رويت أبو منذور صلى الله عليه وسلم كودا با وأن تهيوي ودا ديوبا kasancewar wannan tahiya da muka saba yin sa tahiya ne wanda bai inganta abun manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ma fatawa ne daga cikin fatoyin malamai malamai masu son zuciyarsu na zamani saboda wannan tahiya التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام مالك يروي توشي حافظ المغرب أشكين لتابش التمهيد يكشي yake cewa walahu hukumur rafa'i yana da hukunci na hadisi marfu'i li'annahu la majala lahu fi ra'ayi fi ra'ayi saboda yana ɗaya daga cikin abin da ba a iya faɗar shi a ijtihadi ko kuma ra'ayi idan sahabi ya karantar ko ya faɗi wani abin da ba a faɗar shi da ijtihadi to wannan abu ya ji shi ne abun manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imam suyuti a alfiyarsa yake cewa wa ma ata wa misluhu bir ra'ayi la yuqalu id an salifin ma humila ko inda yake cewa wa hakaza tafsiru man qad sahiba fi sababin nuzuli aw ra'ayin aba wadannan duk ka'idodi ne na ilimin hadisi kasancewar sayyidina umar ne ya karantar da wannan tahiya bai ce ya ci abun manzo sallallahu alaihi wasallama ba baya hana wannan tahiya manzo ne ya karantar da shi saboda ba a kirkiran tahiya da ijtihadi ko kuma da ra'ayi da abin da ba a iya kirkiran sa da ijtihadi ko da ra'ayi wannan abin yana da hukunci na marfu'i idan sahabi ne ya faɗe shi ko ya karantar da shi to shi tahiya na biyu a bayan sa zaka iya yin addu'a bayan ka yi salatin manzo sallallahu alaihi wasallama da duk wasu addu'o'inka wanda zaka iya yi na na bukatun duniya da lahira amma ya kasance zaka yi su ne cikin harshen larabci ويكون التشهد الثاني أطول من الأول يتي يتي تهيا نبيو يكتن شيء ياتي تهيا نفرقو صو معنى الوانا شيني تهيا نفرقو إذا كتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شيكا ذاك ميكي bayan kayi raka biyu kenan amma tahiya na biyu ana so ka kara salatin annabi akai sai da ƙarin salatin annabi da addu'o'in da za ka yi sai ya fi tahiyya ta farko tsawo wata ya munu bis salami da juyawa juyawa da sallama mun bayyana daga baya a lokacin da kai sallama guda za ka iya juya shi damanka ka juya shi bangaren limami ka juya shi bangaren hagu to wannan juyawar da za ka yi da fuskarka to fadala ne daga cikin fadalolin fadalolin sallah وتحريك الصبابة في التشفر دكما كتا كتا ياتsa ta nuni a cikin tahiya lokacin da za ka yi tahiya ka dinga motsi da yatsan da kake yin nuni nuni da shi to wannan motsi ko kada wannan yatsa fadala ne daga cikin fadalolin sallah ko kuma mustahabi ne daga cikin mustahabban sallah to anan insha Allah subhanahu wataala za mu karasa halka ta shida insha Allah subhanahu wataala kai tsaye za mu shiga harka ta bakwai na wannan littafi mai albarka da muke fasarawa kitabul akhdari Allah ya saka wa wanda ya rubuta shi da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى اللهم على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا ‘yan uwa musulmai za mu ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka kitabul akhdari za mu tashi a wannan karo a halka ta bakwai shine bayani akan makuruhatu salati abubuwan da aka ƙi yin su a cikin sallah amma yin su din ba sa bata sallah ya dace da mala abdulrahman al-akhdari ya mayar da su fasali amma sai ya ambace su bayan ya ambaci fadalolin sallah وقال رحمه الله تعالى الله يمس رحمه يتي ويكره, للت ويكره الالتفات في الصلاة وتغميض العينين والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه واقتران رجليه وجعل جرهم أو غيره في فمه وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة يتي ويكره, ويكره الالتفات في الصلاة أن كرهنت ويويا أتكين صلاة مكروه نيك ويويا ككلي ونياب أتكين صلاة وتغميض العينين an karhanta rufe idanu a cikin sallah wal basmalatu an karhanta karanta bismillah a farkon fatiha والتعوذ هكذا أنكر أنت كرنت بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الفريضة ودن أبو غدا بيودك كرنت بسم الله دا كرنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنكر أنت سوء أتكن صلى تفر الله ويجوزان في النفل أما سن هلتا وسنا هلتا أتكن نافل فلي لا يكرنت بسم الله za a iya karanta a'udhu billahi min shaitanir rajim a salloli na nafila wal wuqufu ala rijlin wahida an karhanta tsayuwa akan kafa daya kana cikin sallah ka dage ɗaya kafar ka dogara da ɗaya kafar ka tsaya an karhanta yin haka illa an ya tula qiyamuhu sai dai idan tsayuwarsa ne a cikin sallah ya tsawaita wa qiranu rijlaihi aka na an karhanta hada kafafuwa a wuri guda wa ja'alu dirhamin da sanya dirhami ko mu ce kwandala aw ghairihi ko kuma wani shi fi famihi a cikin bakin shi yana cikin sallah ya sa dirhami ko kwandala ko ya sanya wani abu a cikin bakin shi wa kazalika kullu ma yushawwishuhu fi jibihi haka na duk wani abin da yake yin kara a cikin aljihun shi kwabbai ne ko wasu abubuwa ne mukullai ne yana sallah a cikin aljifin shi suna yin kara to wannan abu shi ma an karhanta au kummihi ko kuma a hannun rigar shi abin yake au ala zaharihi ko kuma abin yana rataye a bayan shi abin yana yin kara to wannan ma makruhi ne wa tafakkuru fi umuri dunya hakanan tunani a cikin lamurruka na duniya shi ma an karhanta a cikin a cikin sallah in kuwa tunanin har zai ɗauke masa nutsuwa a cikin sallah wannan kuwa ba makruhi bane haramun ne ya bata sallar shi wa kullu ma yashghalu wa kullu ma ma yashghaluhu an al-khushu'i fi salati hakanan an karanta masa duk wani abin da zai shagaltar da shi ya hana shi nutsuwa fi salati a cikin sallah ko ya hana shi al-khushu'i kaskantar da kai da tawadu'i a cikin sallah duk wannan abu ya kasance makruhi ne a gare shi a wannan waje da muke bayani akan abubuwan da aka karanta a cikin sallah a nan akwai abubuwa guda uku da ya kamata a yi bayani a kai abu na farko shine karanta bismillah a cikin sallah ta farilla imamu malik rahimahullah a mazhabarsa ya karhanta karanta bismillah a cikin fatiha saboda kasancewar bismillah a gunshi ba aya bace a cikin suratul fatiha saboda haka in ka karanta bismillah ka hada ta da fatiha kaman ka kawo wani abu ne wanda babu shi ko wata aya babu ita a cikin suratul fatiha sai ka kara wa wannan sura din ta fatiha wannan shine wajihin rashin halalta ko kasancewar karatun bismillah a cikin sallah ta farilla makuruhi ne a wajen shi domin masahif wanda sayyiduna usman ya sa aka rubuta su a cikinsu akwai wasu masahif wanda ba a rubuta bismillah ba a farkon suratul fatiha har ibn al-arabi rahimahullah a cikin littafin shi a hakamul qur'an yake cewa sabanin malamai akan bismillar da take farkon suratul fatiha yana nuna cewa bismillar ba ta cikin suratul fatiha saboda ba a sabani akan wata aya daga cikin ayoyin qur'ani ma'anar wannan shine babu wata aya a cikin qur'ani wacce aka yi sabani akan ta shin aya ce a wata sura ko kuma ba aya ba ce to tunda ko haka ne sabani akan bismillah yana nuna cewa ba aya ba ce cikin suratul fatiha in kuwa ba aya bace a suratul fatiha ba za a karanta ta ba ko karanta ta makruhi ne a cikin sallah ta farilla hakanan akwai hadisin da ya zo hadisin da imamu muslim ya rawaito a cikin sahihin shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana buɗa sallar shi ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba ambaci bismillahir rahmanir rahim ba a ciki waɗannan dalilai shi yasa yace makruhi ne a karanta bismillah a cikin sallah ta farilla sai kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita kuma ta'awudhi kasancewarsa makruhi a cikin sallah ta farilla saboda mai yin sallah yana tsayewa ne a gaban ubangiji shi wanda yake tsaye a gaban ubangiji shi shaidan ba zai iya shagaltar da shi ba ko ya fi karfin shaidan ya shagaltar da shi saboda haka ba a bukatan neman tsari daga shaidan a wannan lokaci wannan wajihi shi ne yasa ya ce mafuruhi ne yin a'udhu billahi min shaitanir rajim a cikin sallah ta farilla to amma da ke mafuruhi aka ce ba haramun ba duk abin da aka ce mafuruhi ne yinsa ba an ce yin shi din laifi ba ne a nan ana nufin rashin yin sa din ya fi yin sa shi ne ake nufi da makruhi shi yasa malamai suke cewa wal karahatu la tunafi jawab in abu aka ce makruhi ne baya hana a aikata wannan abu to saboda haka in za ka karanta bismillah a farkon sura ko farkon fatiha to ka karanta ta a surrunce ko da ma karatun naka na bayyanawa ne to zaka ce bismillahir rahmanir rahim a surrance sai ka fara karanta alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane ko ka ce bismillahir rahmanir rahim a surrance sai ka fara karanta surar da kake so ka karanta a bayyane yace karanta bismillah da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sun halarta a cikin sallah ta nafila saboda abu ne wanda yake sananne abun malamai suna cewa suna cewa yutasamahu fi nawafil ma la yutasamahu fi nawafil kamar yadda wannan bayanin zai zo a fasali na karshe na wannan littafi akwai wasu abubuwa wanda sun halatta a yi su a cikin sallar nafila amma ba su halatta a yi su a cikin sallar farilla ba sannan taibu da ya ambata a nan jaibu asali yana zuwa sunan wuyar riga ne inda za ka sa kanka a riga ko inda wuyarka yake zama fujin da za ka sa kanka ya fita wannan shine ake kiran shi jaibu a larabci to shine wasu suke fassara shi da aljifu kummi kuma duk wani buli da ya zo a cikin tufa ana kiran shi kummi kaman bulin da hannunka zai fita na dama da na hagu ko kuma bulin da kafarka zai fita a wando to duk wannan ana kiran shi kummi abin da yake nufi ko ma dai a ina yake idan ka saka wani abu a jikinka yana kara yana motsi to wannan abin zai rage maka kusho'i da nutsuwa a cikin sallah saboda haka wannan motsin makuruhi ne in ko har ya shagaltar da kai ko tunani ya shagaltar da kai daga barin nutsuwa a cikin sallah to a wannan lokaci sallar ka ta baci sai mal abdurrahman al-akhdari rahimahullah ya shiga fasali na goma sha shida fasali na goma sha shida ko fasali na goma sha biyar ya ce faslun lissalati nurun azim تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله إنه خير مستعان a wannan fasali mala abdurrahman al-aqdari ya yi wasu gargadi ne akan sallah ya faɗi wasu wasu khususiyat da khasa'is na sallah abubuwan da suka bambanta sallah da dukkan ibadu yace lissalati nurun azim yace sallah tana da haske mai girma tashruqu bihi qulubul musallin zukatan masu yin sallah suna haskaka da wannan haske na sallah wala yanaluhu ba mai samun wannan haske illa al-khashi'un sai waɗanda suke da khushu'i su ne nutsuwa da kaskantar da kai da mayar da hankali a cikin sallar su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alladhina hum fi salatihim khashi'un daga cikin sifofin mu'minai waɗanda suke da khushu'i da nutsuwa a cikin sallar su faiza a taita ila salati saboda haka idan ka zo zuwa sallah za ka aikata ta fafarri qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka ɗauke zuciyarka daga duniya da kuma dukkan abin da yake ciki ma'anar wannan shine zuciyarka ya kasance empty ne babu komai na duniya da abin da yake ciki a cikin zuciyarka a lokacin da kake yin sallah shine ma'anar farzik ma'ana ka mayar da zuciyarka empty washtagil bi muraqabati maulaka ka shagaltu da muraqabar ubangijinka muraqaba shine a duk lokacin da zaka yi ibada ka ji cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da kai kana jin a jikinka kana jin cewa Allah ta'ala yana tare da kai wannan shine muraqaba asalin ma'anar muraqaba shine in kana yin aiki a sa wani ya sa maka ido ya ga yaya za ka yi wannan aiki za ka yi daidai ne ko za ka yi ha'inci a ciki shi ake kira muraqaba to haka na a duk lokacin da kake yin ibada kana jin cewa Allah yana muraqabar ka amma ma'ana yana duba ka daidai za ka yi wannan ibada ko kuma ba daidai ba to shine kana da muraqaba a cikin ibadunka kenan allazi ubangijinka wanda tusalli li wajhihi wanda kake wa kake fuskantar sa da sallar ka ko kake yin sallah a gaban a gabansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin Qur'ani yake cewa yake cewa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah wanda yake ganin ka a lokacin da kake miƙewa yake ganin jujjuyewanka a cikin masu yin sujada ko a cikin masallata wa taqi ka kudurta shine ka ji a zuciyarka anna salata ita sallah khushu'un kaskantar da kai ne wa tawadu'un tawadu'i ne ladabi ne lillahi subhana ga Allah wanda ya tsarkaka duk ya tsarkaka daga duk wani abin da bai cancance shi ba bil qiyami da tsayuwa war ruku'i da ruku'i was sujudi da sujada ma'ana tawadu'i ne ga Allah da yin waɗannan abubuwa ka tsaya a gaban Allah ka yi rukuyi a gaban Allah ka yi sujada a gaban Allah duk saboda tawazu'i da kaskantar da kai wa ijlalun wa ta'zimun lahu wa ijlalun da kuma ɗaukakawa wa ta'zimun da girmamawa lahu ga shi Allah subhanahu wa ta'ala bit takbiri da yin kabbara fadan Allahu akbar wa tasbihi da yin tasbihi fadan subhanallah wa bihamdi subhanallah سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده والذكر da kuma ambaton Allah da ake yi a ciki daga kiran sallah har iqama da tahiya ma'ana ɗaukaka Allah ne da girmama shi da yin kabbara da tasbihi da zikiri saboda kabbara da tasbihi da ambaton Allah ɗaukaka Allah ne da girmama shi fa hafiz ala salatika saboda haka ka kiyaye sallarka fa innaha ita sallah أعظم العبادات إتشي إبادة تفي جرما ولا تترك الشيطان كذا كبر شيطان يلعب بقلبك yayi wasa yayi maka wasa da zuciyarka wa yashghaluka ya shagaltar da kai an salatika daga yin sallarka hatta ya tunisa qalbaka har ya shafe maka zuciya wa ya harimaka ya hana ka min lazzati anwari salati da daga jin daɗi ya hana ka jin daɗin haske masu yawa haske mai yawa wanda yake cikin sallah anwar jam'i ne na nur kace nur haske daya anwar haske mai yawa fa'alaika fa'alaika bi dawamin khushu'i fiha ka lazamci dawamar da khushu'i nutsuwa da kaskantar da kai a cikin sallah ma'anar dawamarwa shine farkon sallar ka har zuwa ƙarshen ta ya kasance akwai khushu'i nutsuwa da kaskantar da kai a ciki ba a samu kushoyi a wata raka ba a rasa ta ko ba a same ta ba a cikin wata raka ba fa innaha saboda ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana alfasha shine duk wani mummunan aiki mummunan aiki wal munkari hakanan duk wani mummunan aiki alfasha mummunan aiki wanda harshe ne yake aikata shi almunkar mummunan aiki wanda sauran gabbai suke aikatawa wasu suka ce alfasha mummunan aiki wanda harshe da zuciya suke aikatawa almunkar mummunan aiki wanda sauran gabbai suke aikatawa bi sababil khushu'i fiha saboda khushu'i kaskantar da kai nutsuwa da ake yi a cikinta fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah domin yin sallar ka daidai ba tare da ka samu kuskure a ciki ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in innahu shi Allah da aka ce ka nemi taimakon shi khairu musta'an shine mafificin wanda ake neman taimako a gunshi a wajen shi Mala Abdurrahman al-Akhdari sai ya shiga bayanin fasali na goma sha shida ya ce faslun lissalatil mafurudati saba'atu ahwal murattaba murattabatin tu'adda alaiha arba'atun minha ala al-wujub وثلاثة على الاستحباب فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته الثلاثة التي على الاستهباب هي أن يصلي العاجل هي أن يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن ثم على الأيسر ثم على ظهره فإن خالف في في الثلاثة لم تبطل صلاته والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه وأما النافلة فيجوز للقادر على الإقامة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك إلا أن يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك فصل يتولى فصلين للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة يشي صلر دا تكي فرلا تنا دا حالا يبدا بقي أجيري وطن دا أكي أي وتر دا إتا da waɗannan halaye tu'adda alaiha yace akan ake aiwatar da ita sallah da waɗannan halayya guda bakwai a jere arba'atun minha alal wujub hudu daga ciki jera su dan wajibi ne ko aiki da su amfani da su wajibi ne bari shi yakan bata sallah wa salasatun alal istihbab uku daga ciki kuwa mustahabi ne ana so ne a jera su yadda suke fallati alal wujubi abubuwan da suka wajaba ko halayyan da suke a bisa wajibci awwalu hal qiyam bi ghairi istinadin na farko shine tsayuwa ba tare da jingina ba mutum ya yi sallah a tsaye ba tare da ya jinginu jinginu da komai ba sun malkiyamu istinadin in ba zai iya yin sallah a tsaye ba tare da jingina ba sannan a tsaye da jingina sun maljulusu bi ghairi istinadi in ba zai iya sallah a tsaye ko da a jingine ba to yakan iya yi a zaune ba tare da ya jingina jikin komai ba sun maljulusu bistinari sannan kuma a zaune da jingina in ba zai iya yin sallah a zaune ba tare da ya jinginu jikin komai ba to sai ya yi sallah a zaune tare da jingina jikin wani abu fattartibu baina hadhihi al-awta'a al-wujub jeranta tsakanin waɗannan abubuwa guda hudu ya ce a bisa wajibci ne wajibi ne idan qadara ala hadatin minha idan zai iya yin sallah da wata hali daga cikin waɗannan halayya guda hudu wa salla bi hadatin dunaha yayi sallah da wata hali ba ita ba baqala salatuhu sallarsa ta bashi sallarsa a wannan lokaci ta bashi ma'ana za ka yi sallah a tsaye ba tare da ka jingina ba sai ka yi sallah dan a tsaye a jingini jikin bango ko bishiya to sallar ka ta baci hakanan sauran wasu lati ala istihbabi uku waɗanda suke a bisa mustahabi a bisa soyuwa wanda ana so ne a jera su هي سوني أن يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة wanda yake gajiyayye gajiyayye ya yi sallah a bisa waɗannan halayya guda uku waɗanda za a ambace su a nan gaba hali na farko alajan bihin aiman ya yi sallah gajiyayye wanda ya kasa yin sallah a bisa waɗancan halaye guda hudu to ya yi sallah a gefen shi na dama yana kunce amma a ɓangaren gefen shi na dama idan ba zai iya yin sallah ba a kunce a gefen shi na dama summa alal aisar na biyu a bisa gefen shi na hagu summa ala zaharihi na uku a bisa bayan shi ma'ana yana kwance yana kallon sama da fuskar shi fa'in kada fafi sadasa idan ya saba jeranta waɗannan abubuwa guda uku lam tabtul salatu sallarsa ba ta ɓaci ba ma'anar wannan zai iya yin sallah a kwance a gefen shi ta dama amma yi sallah a kwance a gefen shi ta hagu to wannan sallarsa ba za ta ɓaci ba saboda jeranta su ɗin ba a bisa wajabci ba ne والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه yace jingina wanda take bata sallar wanda yake da ikon barinsa jinginan da take bata sallar ko yake bata sallar wanda yake da ikon barin wannan jingina kuwa shine alladhi yasqutu bi suqutihi shine wanda yake faduwa da faduwar wannan abin da ya jingina cikin shi wa in kana la yasqutu bi suqutihi idan ba zai fadi ba da idan ba zai fadi a sanadiyar faduwar abin da ya jingino jikin shi ba fa huwa makruhun wannan jinginan da yayi makruhi ne ba haramun bane wanda zai bata masa sallah وأما النافلة أما نافلة فيجوز للقادر على القيام يا حلتا جواندا يكي دقيق ييت أصيه أن أن, يسل أن يسليها جالسة ييت أزوني وله نصف أجر القائم ينادى رد لا دم وند ييت أصيه ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك يتي يا حدثت
ya shige ta ya shiga yin sallar nafila a zaune wa ya koma wa ya koma ba da zalika ya miƙe kuma ya tsaya bayan ya zauna illa
أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك ko kuma ya shiga yin sallar nafila a tsaye ya zauna bayan ya tsaya waɗannan halayya guda biyu duka sun halarta wa mai yin sallar nafila zai iya shiganta ko fara yinta a zaune a zaune ya tsaya a bayan ya zauna ko kuma ya fara yi a tsaye ya zauna daga baya illa an yadkhulaha bi niyyatil qiyami yace sai dai idan ya shige ta ne da niyyar yin ta a tsaye fiha alqiyami fiha ya shige ta ne da niyyar tsayuwa a cikin ta fahimtani ujulusuhu ba'da zalika an hana zaman shi bayan haka abin nufi a nan shine mai yin sallar nafila ko da yana da ikon yin sallah a tsaye zai iya yin ta a zaune sai dai yana da rabin ladan wanda ya yi ta ne a tsaye zai iya fara yin ta a zaune kuma ya tashi daga baya ko ya fara yin ta a tsaye ya zauna daga baya sai dai in ya shiga yinta ne da niyyar da niyyar tsayuwa a cikinta to an hana an hana shi ya zauna a wannan lokaci a wannan waje a wasu nuskha ta akhdari akwai kuskure ya zo a wata nuskha wa yajuzu an yadkhulaha jalisan wa yaquma ba'da zalika إلا أن يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها تولى النسخة كسكوليني ma'anar baya kasancewa daidai da wannan nuska din nuska wanda yake daidai ita ce wacce muka fassara wa ya juzu an ya dukulaha jalisan ya halatta ya shiga yin sallar nafila a zaune wa ya kuma ba da zalika ya miƙe a bayan haka aw yadkhulaha qa'iman ko kuma ya shige ta a tsaye wa yajlisa ba'da zalika ya zauna daga bayan haka illa ay yadkhulaha bi niyyati alqiyam fiha sai da in ya shige ta ne da niyyar tsayuwa a cikin ta fa yamtani ujulusuhu ba'da zalika an hana zaman sa bayan haka wannan shine daidai Malam Abdulrahman al-Akhdari sai
bayan karasa fasali na goma sha shida qala rahimahullah faslun yajibu qada'u ma fi dhimma min as-salawati wa la yahillu at-tafriṭ fiha wa man salla kulla yawmin khamsata ayamin falaysa bimufarridin ويقضيها على نحو ما فاتت ما على, على نحو ما فاتته إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر واليسير أربع صلوات فأدنى ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخصوف والاستسقاء ويجوز لمن ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ومن صل إذا استوت صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك wannan babi ne ko fasali ne wanda yake dauke da bayanin yadda ake yin ramuwa wannan fasali ne wanda yake da muhimmanci masallaci ya mayar da hankali ya fahimce shi yace yajibu qada'u ma fi zimma min as-salawat wajibi ne ramun abin da yake kan musulmi na salloli ma fi zimmati abin da yake ya hau kan shi na sallah wanda bai samu ya yi ta ba a lokacin ta to wajibi ne ya rama wala yahillu tafritu fiha bai halitta yayi sakaci cikin rama sallolin da suke kan shi ba wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin wanda yake yin sallah a kullum so ranaku guda biyar a kullum yake rama sallolin da yake kan shi na ranaku guda biyar falaisa bi mufarridin ba mai sakaci ba ne wajen rama sallolin da suke kan shi alal misali mutum ne wanda ake bisa sallah kamar na wata to a kullum yake rama sallah na kwana biyar to wannan ba a kidaya shi a cikin waɗanda suke da sakacin rama sallah amma idan ya yi kasa da rama sallah na kwanaki biyar kuma ana binsa na kwanaki da yawa to za a kidaya shi daga cikin masu sakaci wajen rama sallolin da suke a kan shi wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu yace mai rama sallah zai rama ta a bisa yanayin da sallar ta fice shi ma'anar wannan shine in kana da hazariya idan sallar ta wuce shi ne a lokacin yana mazaunin gida ba matafiyi ba ma'ana salloli raka furfudu ne suka wuce shi kamar yadda ake yi a gari ba a tafiya ba qazaha hazariya to zai rama waɗannan salloli yadda suka fice shi raka furfudu furfudu wa in kana safariya yan kuwa sallar da ta fice shi yana cikin halin bulaguro ne lokacin wannan sallah din ta wuce qadaha safariya lokacin da zai rama ta ma zai rama ta ne a yanayin sallar da ake yi a bulaguro ta kasaru raka'a biyu sawa'un yace daidai ne kana hina alqada'i fi hadarin aw fi safarin lokacin da yake yin ramuwar a gari ne ko kuma a cikin bulaguro ne ma'anar wannan kuwa shine idan sallan azahar ko la'asar ko isha ta barka lokacin kana mazaunin gari ba matafiyi ba a lokacin da zaka rama wannan sallah da ta barka azahar ko la'asar ko isha ko da a halin bulaguro kake a lokacin to zaka rama raka a furfudu furfudu ne haka nan idan sallan azahar la'asar isha suka barka a lokacin da kake bulaguro to ko da lokacin da zaka rama su din kana mazaunin gari kai ba kai ba kai ba matafiyi bane to zaka rama su raka biyu biyu ta kasaru saboda lokacin da sallar ta hau kanka ramuwar ta hau kanka lokacin kana cikin bulaguro domin haka ko da yanzu ka zama to mazaunin gari to za ka rama su yadda ake yin sallah a halin bulaguro raka biyu biyu kasaro wa tartibu bain al-hadiratayn yace jeranta salloli guda biyu waɗanda lokacin su na daruri ya haɗu kamar sallar azhar da al'asar ko magaruba da isha kamar yadda ya gabata a fasali na lokacin sallah wa baina yasiril fawaiti da kuma jeranta sallolin da suka wuce saukaka saukakan sallolin da suka wuce malhadira tare da sallar da ake ciki a yanzu wajibun wajibi ne ma'a zikiri da sharadin tunawa da sharadin tunawa yace wal yasiru sallolin da suka wuce a baya waɗanda suke kanka baka samu kayi su ba sun zamanto ramuwa a gare ka saukakkansu arba'u salawatin ana nufin salloli ne lokuta guda hudu fa'adina ko kasada salloli lokuta guda hudu wa man kanat alaihi arba'u salawatin wanda ake binsa ramuwar sallah lokuta hudu fa'aqal ko kuma kasada lokuta guda hudu sallaha zai sallace su ne qabla al-hadira gabanin ya sallaci sallar da yake ciki ko sallar da lokacinta ya zo misalin wannan kamar kai ne ake binka sallan azhar la'asar magaruba isha sallah lokuta guda hudu to ga lokacin sallan asuba yayi to gabanin kai sallan asuba dole ne ka rama sallan azhar da asar magruba isha tukuna kai sallar asbahi wanda lokacinta yayi walau kharaja waqtuha ko da ma lokacinta din zai fita saboda wajibi ne a jera su amma a lokacin da sallolin da suke kanka sun kai lokuta guda biyar to ba wajibi ba ne sai ka rama sallolin da ake binka ka zo ka yi sallar da ake ciki za ka iya yin sallar da ake ciki tukuna ka dawo ka rama sauran lokuta guda biyar ko sama da biyar da ake binka misalin wannan shine lokacin sallan azahar ne yayi ba ka yi sallan asuba da azahar da la'asar magaruba da isha na jiya ba saboda haka za ka iya yin sallar azahar din tukuna ka dawo ka rama sallan asuba azahar la'asar magaruba isha din haka nan idan sallolin suka wuce lokuta biyar za ka iya yin wacce ake cikinta tukuna ka zo ka rama su amma idan sallolin ba su kai lokuta guda biyar ba lokuta hudu ne ko uku ne ko biyu ne ko ɗaya ne to wajibi ne ka rama su tukunnan ka zo ka yi sallar da ake ciki to wannan hukunci shi ake kira shi yasirul fawaid adadin yasirul fawaid kamar yadda ya bayyana salloli ne lokaci guda fudu ko kasa da salloli lokaci guda fudu kenan ko uku ko biyu ko daya wa yajuzu al-qada'u fi kulli waqtin yace ramuwa yana halatta cikin kowanne lokaci ko da lokacin yin sallan nafila makruhi ne to ramuwa ya halatta a wannan lokaci ko da dare ne zaka iya rama sallolin da suka wuce ka da rana ko da da rana ne zaka iya rama sallolin da suka wuce ka da daddare ba kamar yadda da yawa daga cikin masallata suka jahilci suka jahilci wannan hukunci ba wasu idan sallan azahar ya wuce su sai sun jira gobe lokacin sallan azahar yayi to za su rama sallan azahar da ya wuce su jiya hakanan kowace sallah to wannan kuskure ne idan sallan azahar ya wuce ka ko karfe biyu na dare ne ka tuna to za ka yi niyya ka yi sallan azahar din yadda ake yin ta ba za ka bayyana karatu a ciki ba za ka yi kuma raka'a guda hudu wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u yace duk wanda yake da ramuwa a kansa ba zai yi nafilfili ba wala yusalli duha ba zai yi sallan duha ba wala qiyam ramadan ba zai yi qiyam ramadan ba sallan tarawihi ko tahajjud duk ba zai yi su ba sai ya rama abin da yake kanshi wala yajuzu lahu ba wata nafila da ta halatta a gare shi illa shaf'u wal watru sai shafi'i da watari wal fajru da kuma rak'atai al fajr والعيدان da aidi na karamar sallah da kuma idi na babbar sallah wal kusufu da kuma sallah ta kama wata ko kuma kama rana wal istiqa'u da kuma sallan roƙon ruwa waɗannan salloli ne wanda ake bin sa sallah ta farilla yakan iya yin su ko da suna tilfili ne wa yajuzu liman alaihim alqada'u ya halatta ga waɗanda su da yawa ne wanda dukkan su akwai ramuwa a kansu an yi sallo jama'a su yi sallah jam'i su mayar da wani ɗaya daga cikin su limami ya musu sallah amma da sharadi wani sharadi ne idan tawat salatuhum idan sallar su din duk iri ɗaya ne mu ne kamar goma dukan mu ana bin mu sallar azhar to za mu iya mayar da wani guda ɗaya daga cikin mu ya zama to limami ya mana sallah amma wasun mu ana bin su sallar azhar wasun su ana bin su sallar da asar to ba zai yiwu mu haɗu mai jam'i ba a lokacin ramuwa wa man nasi adada ma alaihi min alqada'i wanda ya manta adadin sallolin da suke kan shi na ramuwa sallah nawa ake bi sa lokaci biyu ne ko uku ne ko kuma raka ɗaya ce ko biyu ce ko kuma uku ce salla adadan yace zai sallaci wani adadi la ya baka ma'ahu shakkun in ya sallaci wannan adadin tare da shi shakku ba zai rage masa ba misalin wannan shine ni ne nake shakka kwana uku ko hudu ne ake bi na sallah lokacin da na yi rashin lafiya uku ko biyu ne ina shakka tsakanin uku da biyu ne to zan sallaci zan rama sallah sallah ta ranaku guda uku shi kenan shakkuna ya tafi kenan haka na raka biyu ne ko uku ko hudu to zan sallaci raka hudu zan sallaci adadin da shi ne ya fi yawa da shi ne shakkuna zai gushe zai zama to bani da shakka to wannan shi ne ƙarshen wannan halka ta bakwai insha Allah subhanahu wa ta'ala a halka ta gaba za mu shiga bayani akan babi wanda yake da muhimmancin gaske babin da kuma da wannan babin ne ko kuma fasalin da da wannan fasali ne wannan littafi zai kare kuma da wannan fasali ne wannan littafi din ya shahara wannan littafi ya yi suna kuma wannan fasalin shine fasalin da fahimtarsa ga masu karatu yake da wahala abun da yawa daga cikin masu fara karatun ilimi na fiqh saboda haka insha Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye a fasalin nan mai zuwa shine fasali na karshe fasali na goma sha takwas za mu fara halka ta takwas da izinillahi subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fahimci abin da muka karanta wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله